إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا حكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باعزي muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tsara albarka. Mikuran ne in ba an yi haka ba, ko kuma dole ce mun nemi mikuran nan wanda yake yana kawo abun kusan baki zai yi wannan. Muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tsara albarka. Wanda insha Allah ta'ala yayi daidai muna sha bakwai ko? sha bakwai ga watan zulhijja hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da ishirin da uku ga watan shidda miladiya shekara dubu biyu da ishirin da hudu ya inganta wanda kai tsaye ana sauraron mu daga masallacin da aka yi sani da suna masallacin STM a wannan gari namu na Maradi inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai tarin albarka na babban malamin musulunci Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi littafin shi mai suna sifatu salatun nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha littafin da ke mana bayanin sifar sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar kana ganin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na babban malamin musulunci akwa na yi gabatar mai lissani ko to mun samu hutu na sati ɗaya sati biyu mu yi karatu ba ko sakamakon rasuwa da ta same da kuma sati guda mu yi karatu ba na hutun sallah wanda idan uwa musamman sabon sun sati da muka yi karatu mun tsaya babin da mala yake cewa jawazul iftisabu ala fatiha halaccin musiya takaita sallar shi daga suratul fatiha musiya yi sallah tun farkon ta har karshen ta da alhamdulillahi rabbil alamin wanda mun karanta hadisin ma'az da shi da ɗan uwan shi Sulaima abin da ya faru wanda Mu'az ya zo masallaci ne da ya zo masallaci sai ya samu eh masallaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi Mu'az sahabi ne na annabi yana zawa wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi karatu kuma bayan yayi karatu in za a sallah yayi sallah to kuma limami ne a unguwarsu muna fahimta to yanzu in ya zo wani annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka yi karatu aka yi sallah sai ya je unguwar sa yayi limanci to ranan nan akwai wani sahabi da ake ce masa Sulaiman shi kuma ya dawo daga kasuwa ko ya dawo daga wurin aikin shi ya gaji ya zo ya bi ma'azu sallah sai ma'azu ya jawo doguwar sura kamar ka ce suratul baqara ma'azu yake yi Sulaiman da ya ji ya mutu kawai sai koma da ko sai ya ci gaba da sallar shi ko da ma'aziyar da sallah sai aka ba shi labari cewa ai ga abin da Sulaimu ya yi ai sai ma'azu ya ce lallai wannan munafiki ne dan haka sai na kai ƙarar shi gaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi menene abin da Sulaimu ya yi ya zo ya tarda liman ya jawo doguwar sura da ya ga liman ya jawo doguwar sura shi sai ya koma bangare guda ya sallar shi ai muna fahimta ko tunda wancan satin da mun karanta hadisi sai ya koma bangare guda ya tsalle shi to ana nan kuma sai aka ba shi Sulaiman labari cewa kai ji abin da kai ma'az ya ce muna hicci ne sai ya kai ƙara kaura annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma Sulaiman yace dan haka sai ya kai ƙara ma'az wani annabi ya ce dan mi ma'az ya tsawaita musu sallah ana nan sai suka haɗu na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka suka hada a ina a kotun da ba a zalunci ko ba a bukata in ka je shari'a wurin annabi sai ka dauki aboka saboda gaskiya ce aka shirya amma yanzu in gaskiya ka tana zuba wata kila in baka dauki abokan ba sai a yi sai a a baka rishin gaskiya to sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma'azu ya faru yace ya sallallahu wancan sar mai shi hana magana ya ce ya rasulullah ma'az yana zawa wurin ka ya jima sannan ya ce mun sai ya ce zai muna limanci in ya je kuma sai ya sai ya ja muna doguwar sura ni kuma na gaji naga bai iya bin wannan sallah ta ma'az sai na koma bangare guda na ci gaba da sallah ya ba da labari haka sai annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ma'az haka ne ce eh haka ne sai annabi ce ma'az kai fitananne ne jami kake tsawaita ma mutane sallah abinda annan Muhammad sallam yayi ma ma'azu gargadi da shi kenan wai kai fitilanne ne dan mi kake kawai ta ma mutane sallah sai annabi ya ce to ya kai dan dan uwana wai mine ne kake yin cikin sallar ka kai in ka zo sallah sai ce ya rasulullah ni in na zo sallah ina karanta alhamdu ne ita kadai in roki Allah ya bani aljanna in roki Allah ya tsare ni daga wuta ni amman gungurin da kuke yi da kai da ma'azu cikin sallah ne da iya shi ba mun gane wa zai ga mana wani gungumi ake yi ne da dai mun kala sa wancan satin a wani gungumi ne karanta sura bayan alhamdu yace shi alhamdu kadai yake yi kawai bayan ya alhamdu sai roƙi Allah aljanna ya roƙi Allah ya tsare shi sai ce amma gungumin da kuke kai da ma'azu ni ba iya shi ba Allahu akbar manzan Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mu ne yanzu sai a ce a'udhu billahi wanda anya ba ya kamu ba a ya ce ya ce qur'ani gunguli a Allahu akbar sai annan Muhammad sallallahu alaihi yake cewa yo ai gani da ma'azu wannan surar doguwa da kaga muna jawa mu ma abin da muke roƙo cikin sallah kenan muna roƙon Allah aljanna muna roƙon shi ya tsare mu kuma daga wuta sai yace ma annan Muhammad sallallahu lalle ma'az zai gane ma'az ya ce ni munafiki ne lokacin da makiya suka abko muna zai gane ni munafiki ne ko ba munafiki bane ba ana nan makiya suka abko musu wannan musulmin ya taki yayin jihadi kuma aka kashe shi yayin shahada sai annan Muhammad sallallahu ya haɗu da ma'az ya ce ya ma'az ina abokin fitina ta da fitina ka ina abokin jayayyen muni da kai dan ai ha annabi an jayayye da shi ko tunda an ce yana guduri sai an sai ma'az ya ce ya rasulullah wannan mutumin wallahi ya gaggata Allah Allahu akbar kaji yace wannan mutumin ya gaggata Allah yace ni kuma ma'az na yi ƙarya muna fahimta ma'az shine shugaban malamai ranar lahirawa amma da ya amfani da wani abu wanda yake ba daidai bane ba da kanshi ya kayyatar da kanshi yace wancan mutumin yayi gaskiya mutumin da bai iya sura ba alhamdulillah dai ya iya ha kun ga ana karɓar gaskiya daga bakin kowa kenan ha mun sa ce kai da Allah jahili ana magana ta masu ilimi kai alodo da sarkin karatu ya hakuri ha kaji wanda ya zo da alkur'ani ne aka yi haka da shi yace wallahi ya rasulullah wannan sarmai ya yi shahada ya gaggata Allah da gaske yake addini ka kuma ce babu yana mana halacci mutum yayi sallah raka'a ta farko yanzu ba a zuwar bace ba kai raka'a hudunka da alhamdu ita kadai kuma sallar ka tayi babu sujada kabli ko ba muna fahimta saboda gashi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan haka akwai wani hadisi da Abu Dawud ya rawaito wanda yake abu hurairu yake cewa muna koya muku sallah ne irin yadda annabi yake karantar da mu sallah abu hurairu yake za a iya yin sallah da sautin fatiha muna fahimta yan uwa alhamdu ita kadai shi yasa na sake maimaita mana babu shine jawazul iftisaru ala fatiha halaccin mutum ya takaita sallar shi da alhamdu yanzu kana da misali kana wani abu wanda yake wani abu wanda ya ɗauka ma da hankali ko kana cikin yanayin wani balaguro ko wani abubuwa kai wata rana za ka iya raya wannan abun ma kawai ka yi sallah ko wankan ta har ƙarshen sallar suratul fatiha ana magana sallar farilla da sallar nafila dan menene hukuncin karatu ka kuma ce mun karanta da ku a baya cewa hukuncin karatu na sura bayan alhamdu mustahabbi sunna ce mustahabbiya wanda an so mutum yayi ai muna ganewa ko kenan ba magana in liman ya jawo sura ya cije an tada shi ya hada wata a ce sai ya yi sujira kabri ko ba duk duka in ma bai ba yayi su ma liman ne wani bi zaka ga mutum in ya jawo ya cije aka tada shi wai so yake ala dole qur'ani ne ha so yake wai shi dole sai ya nuna muku a'a ya fa iya irar shi mun san irar ce mana dan in ma baka iya ba ai baka jawo ko ba haka nan ba kawai da ka ji ka cije ikabbara ta da muna sallah tare da wani ya jawo ya cije a aka aka aka tada shi ya ƙara jawowa ya cije aka tada shi nace to yana ƙara jawowa ta uku ta wanda ya tada shi ku kyale shi sai ka jawo inda ka iya mana zaka ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce mu ma'azai janni baka musu sallah da ƙananan surorin da a irin su tukuli ya tukuli wallahu ta ijaza'a to kan mu mance babu yana muna bayanin halacci mutum yayi sallah da suratul fatiha wanda wannan yana nuna muna duk girman ka na malami zaka iya yin daidai kuma zaka iya yin kuskure ma'azu ba a duniya ba a lahira annabi ce shine shugaban malamai annabi ce kai a ranar lahira ta zarar da ke da kwai tsakanin ma'azu da malamai a kamar ka ɗauki duki ne ka yi jiwa da shi duki yana gaba malumman suna baya shi yasa ba mu jayayya duk girman malami ne da zai yi daidai zai iya yin kuskure kuma kowane ne shi haka imamu malik ya ce dukkan ɗan adam yana daidai kuma yana kuskure banda annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗan uwa ai mun gane wannan baji ko to wannan kuma yana nuna mana ni ba shakka malami ya yi haƙuri da yadda gaskiya ta zo mishi ko daga bakin waye kaga shi yanzu ma'azu ga shi babban malami shugaban malamai ba a duniya ba a lahira amma kuma da kanshi ya ƙaryatar da kanshi wallahi mutanen nan da kake kallo wasu wanda ba su da karatu ko wani ba san bai wanda Allah ya mishi ba haka nan ne ko wani ilimin ne na addini kawai bai da amma dai baiwa Allah subhanahu wata'ala ya yi shi to Allah ya datar da mu kenan sai a buɗe littafi za mu tashi inda malam yake cewa al-jahru wal israru fi salawat al-khams wa ghayriha bayyana karatu da kuma asirtawa a salloli guda biyar da wa'ansun su muna fahimta a a yanzu mun gama bayanin hukuncin sura ko to yanzu mun shiga bayyana karatu da kuma asirtawa a sallah ta farilla da kuma sallah wanda ba ta farilla ba ‘yan uwa in an ce bayyana karatu shi ne ka yi magana kamar yanzu misali haka yadda nake magana amma in an ce asarta karatu shi kuma ya sha bambam yawa daga cikin mutane ɓangaren yana kuskuren da yawa suka faɗa wasu suna tunani ne a zuciya muna fahimta a zuciya suke tunani kawai in an ce sallah ce sallah azhar ce za ku ga mutum in Allahu akbar bayan yana karanta alhamdu ba karantawa yake to kaga wannan malumai sun ce kai tsaye bai da sallah asul tawar da ake cewa shine bakin ka ya rinka motsawa ga kanan kana karanta alhamdu har zuwa wata sura amma ba azumi kake cewa bakinka kuma yana motsawa yana bayyana da yadda harufan suke hita ina fatan mun gane a muna gane wa aiko yawa baki ya rinka motsawa kuma in kana bin liman in kana bin liman sannan da ba a bayyana karatu kai ma za ka yi karatu kuma karatu ba a cikin zuciya ba muna fahimta bakinka zai rinka motsawa za ka karanta fatiha da sura kamar yadda liman ya karanta in liman ya riga ka ida ba ka ida ba yana yin kabbara sai ka yi kabbara ta biyo shi muna fahimta ko haka sauran karatun tsayya addu'a da ake in an yi sujada in an yi ruku'i ana yi ne baki na motsawa muna fahimta yan uwa sai malam ya ce wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yajharu bil qira'ati fi salati subh annabi ya kasance yana bayyanar da karatun shi a sallah asuba muna fahimta in an zo sallah asuba ana son liman ya bayyana karatu yace wa sirraka ataini kula yayi min al maghrib wal isha da kuma rak'o'i guda biyu na farko na sallan magriba da kuma sallar isha wannan rak'o'i guda biyu na farko ana bayyana karatu yace wa yusirru bi hafi dhuhri wal asr annan muhammad sallam yana sirranta karatu a sallah a zahar da sallar la'asar wa sajisatu min al-maghribi da raka'a uku shine raka'a ta ƙarshe a cikin sallar a cikin sallar magruba wal akhirain min al-isha'i da kuma raka'o'i guda biyu na sallar isha'i ai yanzu mun ji inda ake bayyanawa da inda ake asartawa ko a to menene hukuncin na bayyanawa da asartawa cikin sallah hainan kulkusa mai ahalari ne ko ishimawi wani ya yi bayani ko ne ce a musahabi ya ce shi ya sa fuka in sai suka wasu suka ce ma sunna ce wanda take sunna mu'akkada shi ne wai in yanzu misali sallah a zahar sai na mance sai na fara bayyana karatu a ya ce hai in ma na kai aya biyu ko uku ko sai na tana sai na yi shiru na ci gaba ko ni zan yi ya ce zan yi sujada wasu kuma suka ce a'a bai kai matsayin sunna mu'akkada ba sunna ne wasu suka ce a'a mustahabbi ne wannan to magana mahi inganci shine wannan bayyanawa da aka tsawa mustahabbi ne in ka bayyana a sallah azhar ba wata sujada da za ka yi kabli ko ba muna fahimta kai haka ma malumai suka ce ko da ka bayyana ma da gangan ba sujada kabli ko ko ba a da za ka yi saboda mustahabbi muna fahimta to da abin da yake mustahabbi shi kuma ba a mai sujada kabli ko ba haka aminu sana'ani ya kawo cikin shagi da yama bulugul mara ya ce matsayin bayyana karatu a cikin sallah ko asartawa ake mustahabbi ne in ka bayyana inda ake bayyanawa ka dace da mustahabbi in baka bayyana ba yake da gangan ma ba su jira da zaka yi sai dai baka yi mustahabbi ba muna fahimta ya uwa a an gane ko ba a gane ba ko akwai mai tambaya kan mu bisa daga nan kwarai da gaske kuma babu sujira da zai sallah a zuwa a kenan shi bayyana karatu da asartawa sunna eh mustahabbi ne sai saboda gashi zamu ga wani dalilan da suke nuna haka suka ce sahabbai suka ce wa kanu ya'rifuna qira'a wa kanu ya'rifuna qira'atuhu fi ma yusirru bihi bi tirabi hayatihi sahabbai suka ce suna gane wai da kuke gane annabi yana karatu a cikin sallar da ake bayyana karatu suka ce a mu muna ganewa ne a inda ake asartawa yadda jemun shi yake motsawa saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da gemu gemu annabi haurin cibiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga saje a to mun sai a ce akwai adadin da ake so ya shago gaskiya malam jamilu suna yadda kuka ga dama wai ha wai halli min suka mishi wai daga haka ina ne ce wa- kamu uku subhanallah so shi dai annan muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yadda yake wai kan saboda yadda geban shi ne yake da yawa suke ganewa inda ake asabta karatu suka ce gemun shi yana motsi ha shi yasa kamar da muka sha bayani jini sunna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce wa bi isma'ihi iyahum ayatan ahyana yace wani lokaci kuma annabi yana jiyar da mu wata ayoyi ko wata aya a cikin sallah a zahar sai a ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta wata aya a bayyane muna ganewa a kwana da na wani ya yi wannan abu gaskiya na jinjina mushi ƙwarai muna sallar la'asar da ya yi kawo wata aya ko cikin sautin fatiha ne sai ya bayyana aya wallahi na san karatun amma ni da kai na sai da na ji wani gom saboda ni ba a raya abu sallar la'asar sai da ya ida sai ce to mutane ana karatu ya kamata a rinka raye sunna hadisi na nan suwan datul ahkam an ce annabi na yi kenan bai kamata ba kullum mu rinka karatu ba mu raye karatu kenan sai wuri yayi shi eh a'a ai ko cikin gama garin mutane ni zai sa abin yayi yawo kun san me zai sa abin yayi yawo a wancan masallacin sun yi wancan sun yi wancan sun yi ko dai ga abin sai ga abin har sai ya zama mu ma mutane sabo ba wani abu ban ba ko ba haka nan ba wallahi ni da kaina sai da mai gum kaina tana ashe ya tabbata a hadisi ana yi saboda mai bayi ba muke yi kun suka ce suna ganewa ne saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani lokaci yana jiyar da su wata ayoyi in kana mutane sallah azhar ko sallar magriba raka a karshe ko sallar isha'i ko ibi na karshe sai ka dan rika bayyana musu aya ɗaya ko aya yanzu ka ji an ce subhanallah ko malam yace wannan hadisi da aka ce suka ce wannan hadisi da sahabbai suka ce suna ganewa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ake bayyana karatu kan mutun gemin shi Bukhari da Abu Dawud suka rawaito shi shi kuma wannan hadisi da annan Muhammad sahabbai suka ce annabi yana jaddatu aya alqur'ani shi kuma Imam Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi muna fahimta ai ko kenan da yanzu in ka ji wani cikin sallah ya an zo cikin sallah azhar ya bayyana aya ɗaya ko ta aya biyu kaga ce mai subhanallah kai ne za a ce ma subhanallah ko ba haka nan ba yawa kuma in Allah ya baka dama kana ma mutane limanci ka karantar da su kuma karin karaya musu wannan kace jama'a wannan ya tabbata a sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace wa kana yajharu biha aidan fi salatul jumu'a annabi Muhammad sallallahu ya kasance yana bayyanar da karatu a sallar juma'a sallar juma'a annabi bai karatu a asirce yana bayyana karatu ne wa idai da kuma sallolin idi sallar idi babba da sallar idi karama wa salatul istisqa da sallah ta ni roƙon ruwa wa salatul kusuf da kuma sallah ta ni salatul kusuf kiskewa a rana ko kiskewa wata ko kai wannan sallah in ta zo na wurin mu tana shan mamaki in aka ce rana ta kama wuta wa zai ga mana abubuwan da ake yi ga wallaci da sai an so sa kai akwai labaru kuma kuma ka shawo labarin subhanallah kai kai a da sallar ruwa a dogon sallah ake yi akwai wata al'adu ma da mutanen mu suke yi mire da suke yi mire da suke yi rana ta ki bawanci gobe ba ya komawa Allah kyau da lillahi wa kana ji rana ta ki bawanci wane ne bawan nata da gaskiya ne shi yasa kakanni mu mun rika musu addu'a akwai wanda cikin al'adun ko wani lokaci har tsarara suke yi a hai subhanallah akwai al'adu marasa daɗi in kana yi in ranar nan ta kama wuta a ce a yi ne a ce a yi ne a ce a yi ne ya tabbata dan annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ibrahim da ya mutu ko sai aka yi katai rana ta kama wata mu ma nan wannan yana tasiri gare mu cewa ake daga rana ta kama wata wani babban mutum ne ya mutu ko ko wasu abubuwa makamanta haka gari ya dauka a a wannan yaro na annabi ai wali ne ba karamin mutum bane kana da ta dalilin mutuwa shi an yi kaza an yi kaza annabi ya ce kai mutane su bi tsoron Allah inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah kun ga rana da wata da kuke kallo ayoyi ne halittu ne daga cikin halittun Allah subhanahu ta'ala rana ba ta kiskewa ko wata saboda mutuwar wani daga cikin muna fahimta a al'amari ne na Allah subhanahu wa ta'ala al'amari ne na na Allah subhanahu wa ta'ala ba wai bayin wani bane ba ita karan kanta ranar baiwa Allah ce ina ta samu wani bawa wata ba bawa rana ba ne to ya ake sallar ko da yake mun zo bayanin gaba a alaka aji yaya Eh. Duk raka'a guda ruku'i biyu ake musu. Raka'a biyu ake ruku'i hudu, sannan kiskewar ne rana ko wata. Wanda wasu daga cikin malaman mazhabobi ne suka ce ai akwai bambanci tsakanin kusufi da kusufi. Suka ce kusufi shine wanda rana ta kama wata, kusufi kuma shine wanda wata ke kama rana wata. wanda maganar naku bai da bai da kai magana mai inganci shine duk guda ne ko rana ta kama wutan ko wannan ya kama rana duka guda ne asallar sai suka bambanta suka ce wannan sallah ta kudu ita ce sallar da mutum zai za a yi ana za a yi da rana ita kuma wa'in ta dare wai sai dai kowa ya yi nashi wanda wannan magana ne wanda yake baya da asali wannan salloli ne wannan mutane biya yanzu sun ji ashe ta yanzu ka zo sallah ka ga ayin kuɗi hudu an ɗago rukuni an koma an kama karatu ka ce subhanallahi ko ba haka nan ba wannan yana nuna yana nuna mana ne karamcin karatu da ke da kwai a cikin wannan al'umma ta mu Allah subhanahu wataala ya kawo sauki malam yace unzir qira'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi salatul jumu'ah wa salatul ilayhi mala yake kadiba a cikin wannan littafi babu da yake magana karatun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a sallar juma'a da kuma babu da yake magana karatun annabi a sallar idi guda biyu haka wancan hadisi guda kuma malam yake bukhari wa abu dawud shi kuma hadisi guda malam yake bukhari da muslim sai malam yake al-jahru wal israru fil qira'ati fi salatul layl karatu a bayyane da kuma karatu a sarce a cikin ni sallar dare muna fahimta a ai can mun yi a sallar farilla da sallar da ba farilla ba ko to yanzu wannan a salla ne na dare kenan za a iya cewa misali sallar nafila kawai ai an gane wancan babu ko a to malam yace sai ya saki lamba guda da ya saki babin ko sai ya ce ƙala abdulhaq fi a tahajjud menene abdulhaq ya ce yace wa amman nawafil bin nahari falan yasihu anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fiha israran wala ijharan mala abdul haqq yake cewa a salloli na nafila na rana falan yasihu anhu ba wani hadisi da ya inganta daga annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fiha israran aw wala ijharan ba wani hadisi da ya inganta daga annabi na cewa in za ka nafila da rana ka ɓoye karatunka kakka bayyana shi amma yanzu da an da an tambaye ka me ya kamata za ka ce a shiru ko to bayani ne ake na ilimi dole a gai duk da in ka tambayi malumai mahiyanci suna kallon sallar nafila na rana a yi shiru sallar nafila na dare a bayyana karatu ko to amma ana bayani ne na ilimi shi ma ne ce babu wani hadisi wanda ya inganta daga annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wal azharu annahu kana yasiru fiha sai yace sai dai kamar zahiri yana nuna cewa annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana asaltawa ne sai yace waruya wai waruya an wai an rawaito daga annan Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر بعبد الله بن خلافة وهو يصلي بالنهار ويجحر فقال له صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الله سمع الله ولا تسمع له yace wai an zawaito daga annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga Abdullahi dan Huzafa yana sallah da rana sai annabi ya ce mishi wai sami Allah wai ka jiyar da Allah a wala tasmi'na mu ka jiyar da mu a cikin wannan hadisin da na karanta akwai wani lafazi da ne ta amfani da shi bin san ya an gane shi ba wanda za ku ga a baya hadisan da na karanta babu shi a waye gane shi bari sake karantawa malam yace wa ruya anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wai an rawaito daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu mara bi Abdullah ibn Hudafa wa huwa yusalli bin nahar wa yajharu fa qala lahu sallallahu alaihi wa sallam wai annabi Muhammad sallallahu ya wuce taura Abdullah yana sallah da rana sai annabi Muhammad sallallahu alaihi yake mishi ya kai abdullahi ka jiyar da Allah kaka jiyar da mu a jamil jidar warwaya wai wai inna shi ne a ta iza sai mutum hakika ya tabbata amma sai aka ce warwaya wai an rawaito muna ganewa shi za su tamrir kenan shi ga nisa alama wannan hadisi ne wanda yake mai rauni shi da kanshi sai yake cewa wa hadal hadith laysa bil qawi wannan hadisin ba mai kari bane hadisi ne wanda yake ne da'if muna fahimta kenan da hadisin nan da ya inganta sai a ce sallan nafila in mutum ya zo ya bayyana ya asarta karatu kan ya ne kan ya kan ya bayyana ai mun gane ko a kenan sallar nafila kana da dama kai karatu a asirce kana da dama kai aini a bayyane to amma ga wasu dalilai malam yace wa amma fi salatul layl amma a sallar dare fa kana taratan yusur wani lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam layli sallar dare yana yin karatu a asirce wa taratan yajharu wani lokaci kuma yana bayyanawa malam wa ya rawaito wannan hadisi sai ya ce imamun bukhari ya rawaito shi a cikin littafin shi af'alul ibad wa muslim da kuma imam muslim ya rawaito shi a cikin sahihin shi mala yace kana idza qara'a wa huwa fil bayti yasma'u qira'atuhu man man fi hujrati annan muhammad sallallahu ya kasance idan yana sallah da dare idan yana a cikin kuriyar daki wanda yake a wajen ɗakin kamar yanzu wanda yake halu da nan alhujirati yana ɗauka asali kamar ɗaki yake da larabci to amma wanda ya rawaito wanda ya kawo wanda ya rawaito hadisin shi ya zo da kalmar ɗaki to amma yana nuna halo ne annabi yana karatu a kunya daki yana sallah a kunya daki wanda yake halo zai iya jin me yake cewa muna fahimta sai malam yace Abu Dawud shi ya rawaito wannan hadisi wa Tirmidhi da kuma Tirmidhi fi shama'il a cikin littafin shi ne shama'il Muhammadiyya ko littafin wanda yake bayanin ne siffofi ko kuma ɗabi'u na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi sanadin hasan da isnadi wanda yake mai kyau shi mala yake ne ake cewa alhujratu intanan shine huna yace ma yattafi bi hujratu lil bait inda babihi yace mislu al harim lil bait wal hadith yani annahu kana yatawassaqu bayna bayna bayna al jahri wal israf mala yake nan ai abin da yake ni shine ai alharin shine kama beranda halu muna fahimta wanda ke halu in annabi yana kuye daki yana sallar gari wanda ke halu yana jin annabi yake cewa a mala yake shine abin da hadisi yake ni shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ni yana tsayawa tsakiya wurin bayyanawa da asirtawa kamar bai bayyanawa kwarai kuma ni saboda in dare ai motsi kaɗan ma ana ji ko an gane nan ko a sai malam ya ce wa kana rubbama rafa'a sautahu akthar min zalika wani lokaci kuma annabi yana ɗaga sautin shi sama ga haka a yaya yace hatta yasma hatta yasma'ahu man kana ala harishi har wanda yake eh me ake cewa ruha wanda take ta in an fito daga daki mun gane kamar yanzu ga a ce nan ƙuryar daki ne nan halu ko waje akwai ruha to wani lokaci annabi yana ɗaga mu da shi har wanda ke can waje yana yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ai ga nan malam yace ai khariji hijrati shine wajen ɗakin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace shi kuma wannan annisa'i wa tirmidhi shi suka rawaito shi Allah dai a cikin littafin shi ash-shama'il wal bayhaqi da Imam al-Baihaqi a cikin littafin shi Abdalail an-Nubuwa bi sanadin Hasan da isnadi wanda yake ingantacce malam yake wa bi zalika saboda haka amara ababakar annan muhammad sallam ya umarci abubakar wa umar da umar radiyallahu anhuma yarda allah ta kara tabbata a gare su wa zalika hina ma kharaja laylatan mala yace saboda lokacin da annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hita a cikin wani dare fa idza huwa bi abi bakar radiyallahu anhu yusalli yaqsidu min sawtihi sai ya samu abubakar yana sallah abubakar yana ƙasa ƙasa da muryar shi a wa marra bi umar da wuce wurin umar bin khattab radiyallahu anhu ya da Allah ta ƙara tabbata a gare shi wa huwa yusalli rafi'an sautahu shi kuma umar yana sallah ya ɗaga sautin shi falam majtami'a inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da abubakar da umar suka haɗu na annabi muhammad صلى الله عليه وآله وسلم قال في عن نبي مسلم يتي يا أبو بكر يا كي أبو بكر مررت بك وأنت تصلي لا بصورك الحالي كان صلى يتي تقصد من صوتك كان أسد أسد صوتك قال يا أبو بكر يتي قد قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله يا من ذن الله أي ناجيت دوانا نكي غانا وانشي an gane yake nihi ya ji yadda Allah wai abbakar yana nihin ai wanda ya kamata ya jin shine Allah to ya ji a yake cewa wa qala bi umar shi kuma umar annabi yake sai kuma umar ya akai kake daga marratu bika wa anta tusalli rafi'an sautuka la bu tawrin kai kuma kana sallah ka daga sautin ka kwarai fa qala sai yake يا رسول الله أوقظ ال ميت أوقظ ال أوقظ الوثنان نايم أي إنا تاير دا ما تقواناني wa atribu shaytan wa atribu shaytan kuma ina ni ina korar shaytanu ne fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam umar yace shi yana daga sautin shi ne dan ya tada masu kwana bai kwana ya falka ya tashi ya yi shi ma ya mulle kuma yace ina korar shaytanu ne dan in aka dage sauti wurin karatu alqur'ani yana ni yana korar shaytanu ko فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا النبي يا دعوة إن شاء الله سؤال ثبت عبري شيء يا أبا بكر يا كي أبو بكر ارفع صوتك شيئا كتن أجا مريك كنا ولا أبو كنا فهمت بأشي بي أجا مريك قولي أنا بيشي كتن أجا مريك كتن كنا أبو بكر يا كتا كتا يقولي أما كلا النبي شوائي لكراتك وقال الأمر في أن محمد صلى الله عليه وسلم عمر اخفض من صوتك شيئا kai kuma Umar kai kai ƙasa da sautin ka na abu kai ma ka rage daga murya kai kuma Abubakar ka dan ƙara daga murya ai mun gane ko kenan su tsaya ni wani hali yadda ba su daga sauti ƙwarai ba wurin shuka ma mutane kuma sautin nasu ya zamana bai yi ƙasa ƙwarai ba kenan wannan yana nuna mana ne a za a iya yin sallar nafila a bayyane za a iya yi a asirce kuma mutum zai iya yi yana mai ɗaga murya amma ba tare da ya ɗaga murya ƙwarai ba kamar da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ya umar mala yace wannan Abu Dawud shi ya rawaito shi wal hakim da hakim wa sahahu kuma ya inganta shi wa faqa zahabi kuma imamu zahabi yayi mishi muwafaqa kan wannan ingancin malam yace wa kana yaqulu lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sance yana cewa الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة mutumin da yake karanta alqur'ani a bayyane kamar mutumin da ya sadaka ne a bayyane yace wal mushuru bil qur'an wanda yake saranta alqur'ani kuma kal mushuru bis sadaqa kamar mutumin da ya saranta ne sadaka to tsakanin saranta sadaka da bayyana da ita wanda ya hilala a bude bai ji ba karantawa ya yi nene ne dalili a ba kama ba ne dalili dalili shi ne dalili a in tubdu sadaqati fa ni'm mahi Allah subhanahu wata'ala ce in kuka yi sadaka ku a bayyane to ma dalla da wannan sadaka ta yi yace wa in tukfuha in kuma kuka koye ta kuka ba ma bukata Allah yace wannan ya fi alkhairi a gare ku a ni ke nunawa sadaka a koye ta yi ko to amma an ce sarka wanda suka ce sarka a bayyana ta yi dalilin su a ai damu shi da kanshi Allah ya ce in kun yi sarka a bayyana madalla amma in kuka ɓoye kuka ba wanda suke mabukata Allah ya ce wannan yahi alkhairi babu shakka duka in aka yi saraka a bayyane da a boye yahi amma yin saraka a boye yana ƙara taimaka wa mutum wurin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sama da yi shi a tafi amma ku gane shi ma ya danganta wanda ya sadaka ya imanin shi ko akwai wanda biya gama layanan da saraka bai yin komi bai ji shi yayi wani abu ne wanda yake wani gagaruma ba amma akwai wanda mutum guda in ya ba da lafiyar sai ya rinka wani gaya da shi yanzu su da sa abubakar kera ya kaɗan ce kuma da Allah mutane mu ji tsoron Allah mu rinka yin sadaka kuma sadakan mu rinka da abu wanda yake muna so kuma abu wanda yake mai kima a duk da su kuma wannan mabaratan ba su da aiki sun mai da bara sana'a shi yasa za ka ga sadaka ana ba su ne ma ba dan Allah ba dan a huta ne mutum iya zai ma ce ya kawo ka bashi ya kawo ka bashi ya kawo ka bashi musamman iya ga ka hiddo canji a cikin aljihun ka to shi kenan a mu kuma sai mu ɗauko ɗan bata dala uku dala biyar mu ce amshi kai ma ba da halin ka ba sai ba mu haka nan ne aiko a wanda abubuwan suna buƙatar gyara matuƙa musamman mu al'ummar musulmi bai dace da wannan sadaka da mutanenmu suke ta yawo ko da yaushe a basu a basu a basu musamman ma wasu daga cikin su zaka yi suna cewa a basu dan Allah da annabi in ka ba su farka sai su ce Allah ya kai gaba annabi ko a duka wannan ba daidai ba ne kage shirka ne suke da ma su bar wannan barin su koma su yi karatu zai yi mu ko mu kuma in sun zo bara wurin mu ya akwai halin nasiha sai mu musu nasiha mu ce ku saurara ita sadaka ibada ce duk ibada kuma ba a kowa sai Allah ka ce a baka dan Allah wanda ya niya ya baka amma ka ga ma wani kaso da karin shi ya miƙe yana cewa kaza kaza da sauransu wanda duka wannan abubuwa ne wanda gaskiya ba su kamata ba suwa in dai ka ba da sadaka saboda manzan Allah saurara ba ka da lada kai da ka bada saboda manzan Allah amma in ka bada saboda Allah kana da lada shi kuma Allah ya sani saboda shi kai ko ko saboda manzan shi kai dan shi ma manzan in kace ga sadaka kai saboda shi zai ce a shi bai kai kai sadaka saboda shi muna fahimta yanzu za ka iya cewa bar ka yi sallah saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a za ka yi sallah saboda Allah ne kai amma za ka iya yin koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin sallarka ai muna fahimta ko wannan da abin da ke kawo shi karamcin karantar da aqida cikin mutane in karatu aqida yayi karanci cikin mutane dole za a yi ta samu irin wannan yanzu wani ma wanda bai gane ba in yanzu wannan sai ce a ubi billahi an yi ba Allah ko an ce ba a cewa a bada sadaka da annabi ko rantsuwa kaje mutum yana cewa na rantsi da kabarin annabi na rantsi da hulorar gaban manzo Allah duka wannan ba daidai bane ba ana rantsuwa da wa da Allah ne kadai ko kuma a yi shiru muna fahimta da uwa haka ita ma sadaka ana yi ne dan Allah kuma wanda za a ba sadaka ana ba shi ne saboda Allah kawai ba saboda duk wasu abubuwa ba tawhid ta hito eh za iya a hana mishi aladabtar da shi a ce kai sadaka ba ana ba da bane saboda Allah da manzo Allah shi Allah da abin da za a yi saboda shi kai ake in zai bauta ana iya fahimtar da shi yawwa kuma yanzu kai da kake kai da zaka baya saraka ko kana da wani fawa saman shi in ka mai nasiha zai dauka mun gane musamman ka hido da lafiyar zaka ba shi sai ka ce saurara ba haka ake ba ka mai nasiha bayan ka'ida sai ka dauko ɗari ko jika ko ishirin ko arba'in sai ka miƙa mai kaga nasiha ta yi shiga ko amma yan kuma sai hadisan babu ko da yan bai da imani sai ce raba da Allah wannan ba daidai ba ne ba ai shi da mu magana ba daidai ba ne ba akwai wanda ma fi sabila in yazo sadaka bai kamata ka bashi ba musamman wanda su sun mai da abin sana'a ne sai ka ga mutum ya zo ya miƙe a ce da Allah jama'a ina neman abincin da zan kai wa iyalai na ɗaya yau na yi sani aiki bin samu ba kuma sai ka sake haɗuwa da shi a wani masallaci ya yi irin wannan yau dare ka ga wannan makareci ne wani masallaci da muke karatu wani ya ce mun malam ai na ga abun mamaki to wani mutum ne zuwa iya sallah ce da Allah a taimaka mai kaza kaza kaza kaza bayan ma ala ɗana abin da muka halaka mai muka ga ya kunna sabuwar kasuwa gaskiya akwai wanda sun maida abin sana'a ne kuma sannan akwai wanda ma bincike ya nuna in aka ba su saba Allah su akwai wanda an kama shi in aka ba shi sadaka ma zuwa ke kale kale da ita kware da gaske akwai wanda kuma shaye shaye suke tafiya su duka wannan yana buƙatar a to ka gani subhanallah Eh akwai wanda sana'a ne ba daidai bane ba annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mai wannan yana kara maka shi ne ne garwa shi wutar jahannama bala'i ne kuma kaskanci ne gare ka a ce wai kai ka tara hannu a baka ba daidai bane ba ka tashi ka nema wani ya zo na annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ina cikin talauci iyalai na kaza kaza annabi ya ce ba ka ni kaman naka gidan ke ya Rasulullah ni ban da komi daga ai tsohuwar tawar madda nake kwanci sai matashin kai annabi ce ya dauko da mu ne sai ka ce to kuma ka yi wata sabuwa malam ka taimaka mun ko ba ka taimaka mun ya je ya dauko annabi ce wa zai sayan wannan a wani ya saya kaza wani ya saya kaza annabi ce wa zai kara kamar yanzu ka ce misali ki aka da ai tsohuwar tabar mashi ko masallan shi da matashin kai aka da su jikari a kaji manzo Allah gwani hikima ko annabi bai yarda da bara ba kaji da kaskanci ne mu musulmi muna da izza a amma wannan bara kaskanci ne kaje kaga hatta kasashe wanda ba musulmi ba musulmai ne ke zuwa suna bara musulunci addinin mu ne mai tsari wanda ya hada da duk wannan barace barace ko ba haka nan ba masu kuɗi yace su ba da zakka in aka amso zakka a ba talakawa su kuma masu kuɗin saboda bala'i da Allah ya tura musu ba su iya ba da zakka wai ka hidda kishi daya cikin 40 na dukiya ka kana bakin ciki kamar baban ku ya mutu ya bar ma dukiya kamar wayen ka ya baka wannan dukiya da aka yi haka ko annabi sai ya dauki misalin dala 100 ya bashi to wannan ka sayi abinci ka sayi ma iyalanka annabi ya dauki sauran ya bashi ya ce ka sayi gatari ka shiga dajin Madina kai in ƙara ganin ka sai bayan wata ɗaya ko kwana 40 a ko da ya dawo sai gashi ya zo da sabuwar riga a da to a kai ne wani ne ce Rasulullah ni ne a kai ne ala rayuwa alhamdulillah ya samu arziki a mu yanzu kaga kato ka sai kai shara a ka sai kai aikin gini ka sai kai haskare bidan karwa mutum ka asiri yayin ka zo ka tara hannu a baka kaga sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mai sai da ya haskaro ita ce kawo a sai da yayi mai alkhairi kuma da yace Allah ya sa albarka cikin wannan abu matasa mu bar raina sana'a mu shiga sana'a koya kake mu roki Allah ya sa albarka cikin wannan sana'a zaka ji wani na cewa ni ya gani in yi sa akaiwa ya gani in yi waskare ya gani in yi aikin gini to ni za ka kai ne ba ka da kodala a ni za ka da Allah kaga dole in Allah ta zo aka ma sallah gawa an fita ana biyan su su je su kashe mutane a ba su kuɗi ka iya shiga a in kaga abu wani ya ya kace zaka iya dauke mishi shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ni al'umma ta ban je muku tsoron talauci wallahi duk sana'ar da kake ka roki Allah ya sa albarka ciki kakkare na wannan sana'ar ka roki Allah ya sa albarka akwai wani in ya ga ma sana'ar shi ko za ka yi mamaki ya yake rike da matan shi da iyayen shi a kuma sai ka shigo gidan shi kaga ana rayuwa lafiya lau alhamdulillah to abinda Allah yake so ka wadatu da abinda ya baka ka wadatu da abinda ya baka gidanka halin kaza ke da kai ayi halin kaza babu halin kaza ta ayi halin wannan abu amma matasa sun kawo rayuwarsu sun sa ƙarya shi yasa kaga zaman banza yayi yawa kaje yana aishira da dai ita yana da baka yana da lisan ko da har suka ci ko ba aikin banza ka tashi ka nemi wani sana'a kai in ba haka nan ba ta kai shi kuma ya kashe ka ko ba haka nan ba duka wannan masu kuɗi da kake kallo sun shahara ka bincika ka ji da yayane suka fara a bahaushe yake da da tsatsayi ko gulbi ke cika ruwan sama ka kalla kai tsaye ne ƙasa duka ruwa suke taruwa ai sai an ɗauki lokaci ana yi ko a sai ka ga duk ruwa sun kwanta ko ina so daman sannu sannu ne kuma kana yi ka riƙa kwatanta gaskiya ka bar su san mutane cikin sana'arka sannan kullum ka roƙi Allah ya sa albarka cikin abin da ya baka kuma Allah ya sa albarka cikin abin da kake nema to za mu saurara nan saboda lokaci ina abin da muka karanta ne da dai Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana wa alaikum assalam
ba ma ba ta an mata an yi mata mawalwalan makaranta na ina da wani mamarin da suka yi sami wa kafin da ba a yi kayan ina
to yace ya ga wata banna wadda ke haruwa mutanen musulmai da takwamiyo kuma tabbas dukkan munan kowa ya ga wannan ɓannin ko ba haka nan ba shi ne za ka ga masu adaidaita suna ɗauka iyan mutane ko matan mutane suna sa su gaba a daidaita wannan ba daidai ba ne ba kuma ba mutum da za ta yarda a yi haka da ita sai sakara wadda ba san ciwon kanta ba kai yanzu da Allah ka ji daɗi ka ga wani adaidaita ya ɗauko ma mata ya ajiye ma ita kofa gida ta hito daga gaba a ko iyaka ba shakka wannan ba daidai bane ba kuma su ma masu adalci su ji tsoron Allah kyautata neman su muna fahimta su ji tsoron Allah cikin sana'ar da suke duk abin da kaga ya saba ma Allah kakka yarda ka yi shi ko da kuwa duk abin da zaka samu wani lokaci kuma matan ne suke da naci da hitina su ce ita ta yarda a hauda ta koda gaban ne abin da kai wani lokaci zaka ga mace mai mutunci an ɗauko ta irin wannan ɗauka ina mutunci ga ɓoyin ki ga ungun da a daidaita a Allah ji kan kuma lan jafa lokacin da kabu kabe hito ni sun yi ta wannan faɗakarwar sun yi ta jan hankalin mutane kan wannan abubuwa yanzu kuma ga shi a daidaita ta zo ga ɓanna ta gaba da wannan a daidaita suke yi shi ne da su ake haɗa kai ana lalata ɗiyan mutane wa'ansu daga cikinsu sannan abu na gaba da su ake haɗa kai ko wa'ansu daga cikinsu ana ma mutane ƙwace ni na san wanda aka yi ma ba ɗaya ba biyu ba ƙwace wannan za ka tsaye da adai da ta ka shiga ka ga kamar wani ne aka ɗauka don su kai ka ne inda babu kowa su tarbe ka su ƙwace ma abin da kake da shi yasa ya kamata gwamnati ta ƙara mai da hankali kan irin wannan abubuwan da ke faruwa cikin al'umma su san amana ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya dora musu wanda ya kamata kuma su kula kuma su ma maza su yi tsoron Allah su rinka ja hankalin matan su da iyansu kan in za su yi tage musu ja hankalin su nuna musu ga matsayin su a kuma su ma masu adalci ta rinka ja hankalin su a rinka nuna musu abin da ya dace da abin da bai dace ba na'am akwai wani tambaya ina ji nasiha ta ita ko alaikum salam eh gaskiya bari an gaya muku wani abu na san mai adaidaitar da yake mini wallahi malam akwai matan arman da su daga adaidaita za su rinka baka labaran da bai kamata su baka ba har su nemi ka yi lalata da su ko kuma ka jawo musu wanda za su lalata da su shi wani yake mun wallahi macen arme ce take neman ya yi lalata da ita har take ba shi labari aya ko ta abuke ta ita ma ta haɗu da wani mai adaidaita kaza kaza kaza kaza kaza yanzu suna harkokin su lafiya ka gani Allah ya kyauta. So, Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi baki daya. Allah ya yi mana layukan mu da kurakuran mu. Allah ya sa albarka cikin rayuwar mu. Allah ya sa albarka cikin ayyukan mu. Allah ya sa albarka cikin kasuwancin mu baki daya. Duk musulmin da ke da wani bukata na alkhairi Allah ya san shi ya san bukatar da yake ciki Allah ya biya mishi. Duk musulmin da ke fama da wani rashin lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mishi sauki hukun musulunci da musulmai ta kowace hanya ya Allah ka taimake shi ka kama rayuwar shi albarka ya Allah duk musulman da ke kokarin janyo ma musulunci da musulmai shi ka ta kowace hanya yana shiwa ya Allah ka shirye da shi ya Allah ka shirye da shi in kuma bai shiriwa ya Allah ka yi mana maganin shi Allah ka yi gafara ga uwayenmu ga malumanmu wanda suka rasu wanda suke rayu kuma Allah ka sa su cika da imani Allah ka sa maganar su na ƙarshe cikin duniya shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka zama da ƙasar Nijar lahiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh